بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تندرامي يتشوى كينا زمانة اي درسي نبيو haka ne ko insha Allah cikin littafin sifatu ibadir rahman mun karkare muqaddima da malam yayi da sauran bayanai da mu dauki siffa ta farko malam yace al sifatul ula siffa ta farko ita ce as-sakinatu Allah ya ambace waɗannan muminai daga cikin siffofinsu akwai natsuwa na gabbai wal waqar da natsuwan zuci wat tawadi'u kuma suna da kankan da kai lillahi ga Allah madaukakin sarki wali ibadihi kuma suna da kankan da kai ga asalin bayin Allah na kwarai ma'ana duk mumini zaka tadda cewa in ka ganshi ba zaka ganshi yana tafiya da asdown ba kenan ko ko yana bubbuda kaman in ka matso zai zai bazar da kai haka ne ko ka ga mace tana tafiya kaman an sa mata shokin bagar bagas haka ka rasa gane mace ce ita ko namiji wannan ba daidai bane ina fata mun fahimta muminai salihai in suna tafiya da kagansu kasan akwai natsuwa a tare da su ta jiki ba sa abun da zai zubar musu da mutunci kenan a zahiri sannan kuma a zuciyarsu ma suna tafiya cikin natsuwa ta yadda ba za su kalli abun da Allah bai so su kalla ba ba kuma za su muyi wani abu da zai cutar da wani musulmi dan uwansu ba sannan suna kankan da kai da Allah haka ne suna kankan da kai ga Allah mutum baya jin shi ya fi karfin kaza ba zai je kasuwa ba ba zai kaza ya wuce mataki kaza mumini bai da wannan tunanin shi mumini fatansa duk inda Allah ya aje shi Allah ya bashi ikon cin jarabawa ta ni'ima ko kishiyarta sannan kuma suna kankan da kai ga salihan bayi kenan ba su da girman kai haka ne ba su da jiji da kai ba su da walakanta mutane to shine sai malaika ce qala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce na'am وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله تعالى يتي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا kuma da bayin Allah mai rahama kun ga ya kawo kalmar ar-rahman wannan rahaman ta kunshe ta duniya ga manniya wanda har kafiri yana mai ita kenan ashe anan za mu gane inda kafiri zai siffanti da wani siffa na musulunci a duniya ko bai imani ba zai iya cin gajiyan wannan siffa a nan gidan duniya ina fata mun fahimci wannan inda kafiri zai kwace siffa mai kyau ta mumini ya rataya ta a duniya ya aiki da ita to sai kaga a duniyan ya samu abin da wani muminin bai iya samu ba wanda bai siffanci da ita ba to shi yasa anan sai Allah ta'ala ce bayan Allah mai rahama alladina kun ga ya fara kawo su ko da yace azai ta fadin su da alladina su ne waɗannan waɗanda yamshuna alal ardi haunan suke tafiya a ban ƙasa haunan cikin natsuwa ba tare da nuna alfahari ko girman kai ba wa idza khatabahumul jahilun kuma idan jahilai suka yi musu magana irin magana ta wauta kaman zagi ko ko wani abu ko cin mutunci makamancin wannan kuma a rayuwa dama za ka yi ta cin karo da irin waɗannan duk yanda kake wani zai zage ka a bayan idanka wani ma yana da karfin halin da a gaban idanka ma zai ne zai iya zagin ka duk zaka iya samun waɗannan a cikin mutane to idan ka ga amma wannan qalu sai su rinka cewa salama aminci da zaman lafiya mu ba fitinannu bane ina fata mun gane kowanne tsuntsu yana menene kukan gidansu wani ya taba tsare ni duk malamai suka samu a bala'i malaman nan suka ya dinga dinga zagin malamai duk tunanin shi da in zama irin shi sai da ya gama tsamna cewa ne ya ce na na ce wani hana kai ka zama malami ka magance matsalan nan ka zauna a jahilci ne ana ka ce make mu kai ka zama malamin sai ka warware inda Allah bai ce dole sai shakwana shakwana da kake zagi su ne malamai ba in kai ma kana son matsayi ka zama mana kawai ka dan gyara matsalan kowa ya huta to ai ka ga malan da sauran aiki na ce a to kadan rinka lewa islamiya muna bata dare kila aikin na ya rabu shine gaskiyar magana to in in mala abakar mahmud gumi Allah ji kansa da rahama yana daga cikin misalan da za a iya buga a wannan zamanin akan wannan aya saboda ba irin abin da bai gani ba mala abakar gumi amma za ka yi mamaki za ka jana duk wanda an ka zaganyen rama ban yahe ba wata rana suka tambaye suka ce me yasa ce to in sun kai zagi kun kai zagi yaushe an ka gane mai gaskiya an shi mara gaskiya ƙarshen hujjan shi ai bala'i ko shi kuma mai gaskiya ƙarshen zaman lafiyarsa a kawo isnadi in ka faɗa ka ce ga ta inda ya zo shi ke na an zauna lafiya in ka ce kaza na da kyau to wai aka yi kasa yana da kyau malam wani zuwa hadisi wani haka annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a zauna lafiya wanda zai dauka ya dauka wanda ba zai dauka ba dai a zauna lafiya ya je ci gaba da abin da yake yi in Allah ya nufi shi da ganewa wata rana ya gane jama'a ina fata mun fahimci wannan to sai Allah ta'ala ya kawo wannan siffan da cewa daga cikin siffan muminai na farko su ne waɗanda idan jahilai sun musu wauta sukan ce da su a zauna lafiya mu ba masu rikici bane mu ba fitinannun mutane ba ne kuma ba inda za ka samu wannan sai cikin ahalin sunna gaskiyar magana Allah ya datar da mu sai ma da yace min sifatu ibadir rahman yana daga cikin siffofin bayin Allah mai rahama wa jamil nu'utihim da kuma kyawun siffofin su shine zaka tarar da su suna da tawadhi'uhum lillahi azza wa jalla wal ibadihi kankan da kansu zuwa ga Allah mai girma da buwaya da kuma bayinsa fayamshuna ta yadda za ka tadda su in ka tadda su za ka gansu suna tafiya bisakinatin da natsuwa na gabbai wa tsama'anina da natsuwa na zuci wa waƙarun da kuma shi ma natsuwa na zuci wanda yake na kwanciyar hankali Allah ka azurta mu da wannan wa hadha tawadu'u alladhi dhahara ala mashihim wannan kankan da kan da ya bayyana a tafiyan da suke yi wa hay'atihim da yanayin su na halitta in ka kalle su zaka ga alaman natsuwa tare da su inna ma huwa samaratun wannan fa natsuwar da kake gani a jikin duk wani mumini da alaman kwanciyar hankali da kake gani a tare da shi ya sakamako ne min simaril iman na daga gurabun imani na sakamakon imani zuciyar ne ta kyau sai yana so ya fito gabbai dama haka imani yake in ya kwanta a zuci to zai buko ina kamar yadda haka saban Allah shi ma in ya lalata zuciya to zai buko ina ala inna fil jasadi mudra idza salahat salaha al-jasad kullu akwai tsoka a cikin gangan jiki inji annabi sallallahu alaihi wasallam in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta lalace fa fasada al-jasad kullu dukkan jiki ya lalace yace yace mene ala wa hiya al-qalb ku saurara ita ce zuciya Allah ka bamu zukata na gari to mala yace wannan natsuwar da kake gani a mu'mine cikin tafiyansu da yanayin halittansu ya samu ne sakamakon imanin da suke da shi da Allah gaskiyan imani wa atharun min atharihi kuma gurbi ne na imanin nan da ake gani shi yasa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sukan je su samu garin da ba musulmi ba ko daya kawai su miƙe su kalle su ce da su kunu amtalana ku zama irin mu duk garin sai a musulunta wallahi gari guda sukan ce ku zama irin mu kawai sai a musulunta gaba daya to mu ko kaga yanzu sai kai da gaske fa malam dudu ko za mu zaga sabon tasha mu gwada eh an yanzu da akan samu musamman idan akhlaq dabi'u zai kawo dabi'u a gaba zai kawo a gaba amma gudun kar mu manta lami shimfiɗa da sanin cewa idan mu ce na aiki da musulunci da sunna nan sallallahu alaihi da ya kamata da yawan mutane za su bi ka tun kafin su haɗu da kai kamar su Talha bin Ubaidillah sun rinka sun rin tsaya musulunta ma ka iya cewa gabanin ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda ɗabi'unsa shi labari ya ji Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da bakon abu kuma ya san waye annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ranar kawai sai ya tuna ɗabi'unsa a baya me wannan abun a ce ya zo da wani abu ya ce koma me ni yana tare da shi ba an yi ta ka kare ba kenan to shine anan malam ya kawo sai ce qala ibn abbas abla dan abbas Allah ya kare da a gare shi ya ce qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace a cikin wannan aya alladhina yamshuna 'alal ardi hauna sune waɗanda suke tafiya a ban ƙasa cikin natsuwa ai abin da ake nufi shine bi ta'ati stayin yi ma Allah biyayya ma'ana ba za su taka kafan su je inda Allah baya so ba ko su amfani da kafan wurin abin da Allah baya so wal afaf da kamewa ba za su je wurin zargi ba wat tawadi' sannan kuma da kankan da kai dakatar da su suna kankan da kai ba su da girman kai Allah ka ba mu su ka sa mu a cikin su sai ce wa min mazahiri tawadu'ihim yana daga cikin abin da yake fitowa fili ko alamomi na tawadu'un su wa sakinatihim tawadu'un can kankan da kai ko wa sakinatihim da natsuwan su daga cikin alamomin sa annahum dakatar da su mu'minai din nan in wajahu fi tariqihim idan wani yazo ya fuskance su a hanyar su suna tafiya wanda ya fuskance sannan kuma ya kasance ba da ahalis safaha haka ne ko ya kasance wani ma'abocin wawanci ne wal jahal da wauta dan haka ta haduwa da wannan wani yana da wauta wani yana da kaza wani zai zage ka wani zai maka kaza yanzu ko wanda zai dauke dan adam ya je ya boye shi a daji ai wauta ne wannan inda ka kai shi nan Allah na wurin da ilimin sa ala biya alam bi anna Allah yara azaban da kake mishin nan kai ma fa Allah zai ma irin tara alkiyama in ba tuba kai ba in ka kashe shi ya shahada ya shahada ko ji kake yi cewa ai shi ma azzalimi ne a aqidarka shi aqidar da yake kai kafirci ne to Allah ya ce ka kira shi ne ba ka kashe shi ba burgewa shine ka canza mutum ya zama mutumin kirki ba ka kashe shi ba ko ba ku gane ba alaman nasara shine ka canza rayuwar mutum ba wai ka karar da rayuwarsa ba canja mutum shine burgewa to wannan yanayin yanayi ne da ya kamata a ji tsoron Allah a cikinsa, a kuma duba dubawa a hasashe a tuna ranar haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki. Allah ta'ala shiryar da mu baki ɗaya. To ya ce idan suka fuskance su da wawanci da wauta, fa innahum yukhatibunahum sai su sima waɗanda suka yi musu wautan nan magana bi kalamin da wata irin magana sadidin wanda ta dace. Kun gane ko? Wanda ta dace, ko dai ka ce zaman lafiya a fahimci kaza ai kaza an yaki wani ma da san rai ka san da san rai yake Allah ya kara mana Isakinus lafiya malamin ko ya zo wucewa lokaci akwai wani shugaban kasa tsohon shugaban kasa kafiri ne ba sai mun faɗi sunan shi ba kawai da ya ga da ya ga malam zai wuce kawai sai zo wurin motan shi sai wane mun ban ji magana ina bakanta muku rai din nan muna yin kafirin sai ne sai wane kaga ka iya cewa to Allah laba mana alkhairin kaga dama ba shi kenan ba in kuma kana so ya gane yaran sai kai mai irin tamalan din sai ya tsaya sai ce jama'a assalamu alaikum suka ce alaikum salam barkan ku da yamma ce da Allah ina so ku taimake ni mu daga hannu zamu yi addu'a Allah ya tashi wannan tare da wani ranar alkiyama ya malai ya zaka yi mun haka ya ina irin buda wannan ya zaka yi mun irin kaffa in bazar ku ya za a yi mai haka sai ce a to ai bawan Allah a nan fa kake zaben masoyi ra alkiyama tare za ta tashe ku annabinka ya ce almar'u yub'athu ma aman ahabba yawmal qiyama duk wanda kake so a duniya ra alkiyama tare za ta tashe ku da shi a nan zaka iya zaben masoyi amma a can tare za a gwama shi yasa Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bambancewa tankade za a yi ai Allah ka sa tashe mu tare da sahabbai da annabawa to sai kai mai magana magana dai wanda take daidaitacciya ka rinka tuna mala bakar gumi in kai zagi suka yi zagi yaushe za a gane mai gaskiya ko Allah ka ba mu hakuri salimin min safaha min min safi min min min safahi wal jahl ko kai musu maganar da ta kubuta daga wawanci wawanci da wauta kai karka biye musu wa hadha ma'ana qawluhu ta'ala azza wa jalla wannan kuma shine ma'anan fadin Allah mai girma da buwaya da yace wa idha khatabahumul jahilun su muminai su ne waɗanda idan jahilai suka yi musu magana ta wauta ƙwaru sai su ce salaman wato aminci ai abin da ake nufi ƙaulan sukan faɗa musu magana ne wanda wannan amsan da suka ba su yaslamuna bihi min al-ithmi wal lagwi da shi za su kubuta min al-ithmi daga abu a ce su ma sun yi laifi dan yayi zagi kai zagi to kai ma kai laifin yanzu ba nan sallallahu alaihi wasallam ya hana mai ce kar mu ce zagi iyayen shi ba sabai suka ce to ya za a yi ma mutum na hauka ne zagi iyayen shi ya ce a in ya zagi naka iyayen ka zagi na shi shi kenan an buga duro ta yi balance kowa ya zagi iyayen shi amma mutum ya shiru fa kaga shi ya koma masa to shine anan malam ke nufi wallahi da kuma a ce Allah ya tsare mutum alkiyama ya ce ya yasasshiyar magana mara amfani to sai a ƙarshe malam ke so ya rufe babin ko a gaba ya ce wahum bi hada don haka nan su muminai da wannan natsuwar tasu wanda suke tafiya cikin aminci kuma an za an musu wauta ba su ramawa qad jama'ul an anfusahum ko qad jama'u li anfusihim sai suka tara ma kansu assalama kubuta min atrataini daga tuntube guda biyu wannan rashin mai da wauta da wauta din sai ya zamana sun tara ma kansu wani kubuta guda daga tuntube guda biyu dama a rayuwa tuntube biyu ne tuntube kala biyu ne za mu ji a gaba daga wani irin tuntube dai suka kubutar da kansu na farko shine asratul rijli sun kubutar da kansu daga yin tuntube da kafa ma'ana da suna tafiya bagazan bagazan ai za ka tadda takalminsu ma zai saurin mutuwa ko ba haka bane da wuya kaga ustazu takalminsu ya saurin mutuwa sai sanda yake ganiyar neman ilimi in kana tafiya gori ni a ƙasa ka ci busasshen kurasa ba ma fiye wata lokacin ka danna da kaga wannan lokacin ka tabbas zaka ci gaskiya zaka ci silifas da yawa tabbas amma kai hakuri ka gama haddan ba sai ga silifas na maka wata uku sai ga yana wata uku amma da sai ka rinka hada da wata igiya kana bata rai kawai a dai samu a wuce wurin ba matsala don da ya samu ya wahala ko ba haka bane eh a prison wani ya ce mana ko mu a cikin iskan akwai oga shine wanda ya fi wahala na ce Allah saka ya wahalan banza da aka zo ka karbi da'awa zo ka tuba kawai a wuce wurin mutumi na ina fata mun gane to tuntube kala biyu ne akwai tuntube na kafa tafiyan da suke a natse sai ya kare su daga tuntuban kafa kun fahimci dalilin ko yace wa asratul lisan da kuma kubuta daga tuntube na harshe tuntuban magana wannan rashin mai da magana ta jahilci sai kare su daga tuntuban harshe kun gane abin da yake nufi daga cikin fa'idan ba za su yi tuntube da kafa ba saboda yamshuna alal audi hauna suna tafiya a ƙasa a ban ƙasa a natse ba za su yi tuntuban harshe ba saboda wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama in jahilai sun musu wauta sai su ce a zauna lafiya kaga shikenan ba tuntuban kafa ba na harshe qala ibn al-qayyim Allah ji kan manya ibn al-qayyim yace rahimahullah walamma kanat al-asratu asrataini a yayin da tuntuɓe ya kasance nau'i biyu ne, tuntuɓe yakan zamto kala biyu, asaratun rijili akwai tuntuɓe da mutum kan yi da ƙafa har ya ji ciwo, wa asaratun lisan akwai tuntuɓe da mutum kan yi da harshe, tun da tuntuɓe ya zamto kala biyu, ja'at ihdahuma qarinatul ukhra sai Allah ya sa ɗayansu ta zo aka gwama ta kusa da ‘yar uwanta a cikin ayar. sai Allah ya kawo maganan tuntuban kafa da tuntuban baki sai Allah ya hada su su zamto abokan juna a cikin ayar ai qur'ani malam iya abin da ka sani kawai zaka iya bayani amma in zaka yi tabi la tu'addu wa la tuhsa zaka gansu yanzu da zaka dauki ayan nan ka je ka duba tafsirin malam Usaimin zaka sha mamaki fawaid inda kila zai fito karkashi sai ka ga sai su kare a dauran ma ba a gama su ba Allah ya sa mu dace shi yasa in Allah yake musulmi ya gama ma duk wata damuwa wallahi wallahi ka ci gaba da haƙuri kana roƙon Allah ƙarishan sauran amma wannan imanin an gama maka arziki duk wani abu da ake ce ma arziki an baka shi sauran ai ta fafutuka ana dagewa ana addu'a abinda Allah ya baka alhamdulillah wanda ba a samu ba Allah mun gode ba shikenan ba eh Allah ka fitar da dukkan wanda ke cikin tsanani daga cikin tsanani ka ba marasa lafiyar mu lafiya to sai malaika wannan yace sai Allah ya gwama su a cikin ayan abokan juna fi kaulihi ta'ala a cikin fadin sa madaukaki da yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna kuma da bayin Allah mai rahama sune waɗanda suke tafiya a ban ƙasa cikin natsuwa kun ga sun kubuta daga tuntuban kafa kenan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai sun musu magana na wauta sai su ce a zauna lafiya kun ga sun kubuta daga tuntuban harshe fa wasafahum bil istiqamati sai Allah ya siffanta su da muminai ashe su ne waɗanda suke samun tsayuwa da dogewa fi lafazatihim a cikin furucin da suke yi na maganganunsu in an je lahira ba za a ga littafinsu ya cika da kurakurai da laifuffuka ba wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun tunda duk abin da mutum ke Allah ya ce mala'iku na rubutawa ashin ka siffanta da wannan ayan za a je lahira ba za a ga kurakuranka da yawa a littafinka ba sannan sai ce wa kutuwatihim da tafi da takunsu da suke yi fala yuqabilun gaba ta gaba yace fala yuqabilun aljahilina wasufaha bimithli jahlihim su salihan bayi ba su fuskantar waɗanda suke yin wauta da wawanci da irin misalin wautan da suke musu wasafihim da kuma irin wawancin da suke musu din tunda na gaya muku dole za ka yi ta ganin haka ne za ka yi hulɗa da jama'a za ka gani ko ƙaramin yaro ne a makaranta duk zai iya ganin wannan ba ka gani yaro ana zaune wani ya zo ya dada mai duka haka nan ko ku zani ba shi yasa an kana koyarwa yana daga cikin an zo ma interview ana so a gane ka iya a ce kai rubutu a bango duk malamin da kaga ya juya gaba ɗaya na rubutu haka a a to wannan bai da class management mai kyau a inda ka yi rubutu can za ka koma ka miƙo hannun nan kana rabin idan ka na allo rabi na kansu dan wani yaro ma ya tashi dada maka robali sai ya jefa shi ta window ko baka sai yaro zai iya ma wannan wautan ba zai iya yi zai iya yi to in baka da hakuri sai ka kira ruwan da yafi na yaron dan ya faru a nan garin a nan garin Kaduna yaro zagin malamin yayi ko harbin sa da abu kuma karamin yaro ne da ya fusata kawai sai ya shaƙi yaron ya haɗa shi da bango wallahi sanadiyar mutuwan yaron ke sanadiyar ke to ya su ya junansu za ka ga suna suna ma junansu wannan ma daga cikin mutumin da ya iya mugunta akwai yaro a ciki ka rasa ta inda yake samu wani abu to kaga idan an samu wannan a yara a sha a manyan ma ba za a rasa ba kuwa ba za a rasa ba to shi ne sai mala ya ce kasu fuskance su da wannan wa inna ma yu'raduna anhum a maimakon haka sanu dai idan mumini ne kai sai ka kauda kai ga barinsu da wannan abin da suke yi wa yukhatibunahum bi kalamin salimin sai su su ambace su su yi musu magana yukhatibunahum su yi musu magana bi kalamin da wata irin magana salimin wanda ta kubuta daga laifi wanda ta kubuta min hadhihi al-afat daga irin waɗannan laifuffuka in su sun magana akwai laifi a ciki kai kakkai laifin in sun yi zagi kar kai zagi ko ba haka ba in sun in sun yi ashar kai sai kai bayanin gaskiya a yarda ko kar a yarda dai ka faɗi gaskiya inda take sai an dawo inda kake sai dai ba gaskiya kai ba ita ɗabi'an gaskiya guda ɗaya shi ita ce duk inda za a je a dawo sai an dawo kan gaskiya ko an ki ko an so in dai aka ce wannan abin gaskiya ne to sai an dawo mishi wata rana to shine sai malai kawo ya ce fa yadfa'una al-isa'ata bil ihsan ta yadda za ka ga yadfa'una suna tunkuɗe al'isa'ata munanawa bil isani da cutar da wa yadfa'una al'isa'ata suna tunkuɗe munanawa bil isani da kyautatawa in an munana musu sai su su kyautata kama ƙala azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da buwa yake faɗa a wata sura yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kuma abin da yake mai kyau da mummuna ba sa zama daidai ba zai taɓa yiwa abu mai kyau da mummuna su zama ɗaya ba ba za ka iya haɗa su ba sai dai a matsayinka na musulmi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mabiyinka wanda ya zamto mabiyinka mai karanta alkur'ani ni Allah ga abin da nake umurtansa da shi shine idfa billati hiya ahsan to kai ka tunkuɗe wannan mummunan da aka yi maka da abin da yake shine mafi kyawu ba ku ga wanda ke zuwa ya zubar ma Allah sallallahu alaihi wasallam ba yahudi ya zuba masa bola kofar gida ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bai cewa ku kwashe in cewa ku kamo shi ku zame shi ta zauna fa abinda aka yi mishi daidai ne aljaza'u min jinsil amal an masa daidai wa daida in ya ce a kwashe ya isa amma sai ya kwashe da kanshi karshe da ya ga bai ganin sa ya bi shi gida me ya fara ka ce bai da lafiya ce ku zo mu je mu gaishe shi da suka je gaishe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ga alamar ransa zai fita ko ba Yahudan yaron da ke masa hidima a gida. Da ya ga ransa zai fita alaman wannan ciwon ba na tashi ba ne, sai dai zauna kusa da kai shi, ku gane wani formula. In kana so mutum ya ji maganarka da kyau musamman idan bai da lafiya, ka zauna kusa da kai shi. Wanda Allah su lasu ya ce mishi ka musulunta. Idan ya ce mai ya musulunta, sai ya juya sai ya kalli mahaifinsa yana tsaye. Me yake nufi? Ina tsoron shi. Ko? zai iya hana ni idan ya kalli mahaifin shi ma annabi sallallahu alaihi sai ya kalli mahaifin kun ga dole mai farjini idan ya kalli annabi sallallahu alaihi sai tana kyautatawan shi gare su a ƙarshe dai sai ce mai aqi abul qasim shikenan ka ji tsabin taurin kai na bai hude ba ma zai ce rasulullah din ba rake ma baban qasim din biyayya tunda ya ce ka bi shi sai kalmar shahada ya musulunta a riwaya ka ce annabi sallallahu alaihi bai tashi a wurin ba Allah ya dauki ran shi sai annan sulasa ya rinka buga cinyarsa idan balarabe ya buga cinya abu mai girma da ban mamaki ya tabbata ya ce alhamdulillahi lazi an ƙaza huminan na na gode ma Allah da ya kubutar da shi daga wuta da ya mutu ba imanin nan da jahannama ta samu kamashi annan sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah sabai suka ce idan kana so ka ga dan aljannan da bai taba sujada ba to wannan yana ciki bai taba ma Allah sujada ba amma dan aljannan Allah ka sami ƙarshe mai kyau. To, amma wai yaron ne birgewa ko ko annan sulasala ne birgewa, annan sulasala ya fi shi birgewa, saboda ya bi shi haddad minutes sai da ya kwato shi. Ya munana, ya yi zalunci, ya kaza, amma bai sallama shi ba, sai da ya bi shi har point ɗin mutuwarsa kuma ya tabbatar da ya kubuto da shi daga wuta zuwa aljanna. To, wannan shi ne abin da malam ke nuna a nan, ta tunkuɗe asalin wato abin da yake mummuna ta hanyar aikata kyakkyawa fa'idan ladi Allah ta'ala ya ce fa'idan ladi bai na kawo bai na hu adawatun ka annahu waliyun hamim idan ka tunkuɗe mummunan nan da kyakkyawa mai zai faru Allah ta'ala ya ce fa'idan ladi bai na kawo bai na hu adawa sai a wayi gari wanda a tsakaninka da shi akwai ƙiyayya inda kana kyautata mishi sai a wayi gari ka annahu waliyun hamim kama wani majibinci ne mai matuƙar nuna soyayya kuma haka abin yake sau da zuciya na san mai kyautata mata inda za ka kyautata mu zukata ko za su soka kenan kishi abin za ka munana musu ba za su ƙi mutum shi yasa Allah ce a rinka zakka ga masu dukiya sau da baka ba sai hasada ta shiga sai mugunta ta shiga Allah ce a yi da ilimi in ba haka ba sai aikin yi ma malamai yawa amma ana korayarwa wane ya iya wane yana yi wa sai barna ce ƙasa ina fata mun fahimci magana yawwa Allah ya taimake mu sai Allah ya ce wa ma yulqaha amma fa ku sani babu masu haduwa da irin wannan matsayi da daraja illal ladina sabaru face waɗanda suka yi hakuri ashe abin babu dadi dole ka jan ba shi hakuri ba dadi ya ji ba haka ne in ka jan ba mutum hakuri ba madara ya sha ba madaci ne abu ne kila wanda gashi ma zaka iya rama sai a ce karkarama kuma kana da karfin ramawa shine ma cikan hakurin ai wa ma yalqaha illa zu hazzin azim babu wanda suke samu wannan matsayi ko suke samun aljanna gaba daya face waɗanda suke ma'abota rabo mai girma Allah ka samu a cikin su mala ce fannasu dan haka dai abinda ake so ku sani yan uwa musulmi shine su fa mutane yatafawatu na fi akhlaqihim suna samun fifiko na matsayi a cikin ɗabi'unsu a cikin ɗabi'u wani zaka ga Allah ya bashi hakuri wani kuma me me cika hakuri har a Hassan da Husaini fa ana samu kaga wani Hassan din hakuri amma Husaini kafin mahaifiyar da ta ji an fasa ihu sai ga tana Husaini tun kafin ta gansu kun yarda da wannan amma ta ne ma kamata mu tambaya ai akwai wannan idan mace tana gida sai an ce danki ya bugi jama'a sai tana ina wane ta san wa za ta kira kawai saboda ta san wane ne ne a karan bana da zai iya da zai da zai iya yin wannan ko har a ɗabi'u mun shiga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su malam guruntun wata rana an sa igiya na kar a tsallaka sahu ya cika kar ai cinkoso kuma ka'ida ce mai kyau ga ta baya ku shigo duk masallaci ne wani bakin fata na zuwa ya buga tsalle tamsiri sai da ya tsallake igiyan dip tun daga can kofa kawai wallahi askar sa Najeriya Najeriya Najeriya sai zai mishi kai malam look dan Senegal ina ga dan Senegal ne ba dan Najeriya bane amma kawai sai fara Najeriya Najeriya sai na ji abin ya dan shakar da niya zai mana haka sai shi limala ta kulla ne ce an ta Najeri Afirki na ce kai kai ga da Allah ka bari ya aka kira shi kawai ina ma da ya ce kai bakin fata at least kowannen ya yi jahilci shi ma amma kawai ka kama sunan kako sai da muke san Najeriya nan duk da jagajagan da ke ciki ai muna son kasan mu ko ba haka bane eh mana wallahi muna son kasan mu Allah dai ka gyara mana ita ko sai fara kiran nan wato abinda za ku gane a ɗabi'an sun riga sun san suwaye waɗannan suwaye waɗannan ana tafiya komai an baka ba abin da ka rasa hassabil gashi nan dai na tsiya da ake bada komai amma sai mu ce je dole sai soja ya bashi ruwan da yake sa shi ya sha fi sabilillahi ba mai wannan ɗabi'a in ba mu ba sai ‘yan kaɗan to wannan ba daidai ba ne to mutane ya tafawatu na suna samun fifiko fi akhlaqihim a wurin ɗabi'unsu wasu Allah halice su da shi wasu kuma sun koya don duka akwai wata amulatihim da kuma mu'amalolinsu wani kai mu'amala da shi za ka ji daɗi wani kuma kai da shi sai ka ce wayyo Allah wannan bambancin da fifiko da ake samu a mu'amala da ɗabi'u tafawutan azima fifiko mai girman gaske wal wajibu alal muslim abinda ke wajibi tilas akan duk wani musulmi bi husni diyanatihi shine da kyautata addinin sa duk abinda za a yi da gaske abinda ake so kai mafi kyawu na kyautata addini wa jamili akhlaqihi da kuma kyawun dabi'u daga cikin abin da yake wajibi akan ka kai shine an yattasifa mutun ya siffantu bima zakarahu Allah subhanahu da abin da Allah mai girma da ɗaukaka ya ambata an ibadin rahmani dangane da bayin Allah masu rahama fil ayati sabiqa a wannan aya da muka shude a baya fa yuqabilu al isa'ata bil ihsan ta yanda sai mutun ya fuskanci munanawa da kyautatawa an munana shi ya hakuri ya kyautata wa yatawada'u li ibadillah sannan kuma mutun ya kokari ya kankan da kai ga bayin Allah su mu'minai ruhama'u ne bainahum suna rahama wa junansu dai abin da wani zai maka dai ƙarshe dai dan wanka ne kai hakuri kawai ina fata mun gane su waɗancan ne Allah ce wal yajidu fikum illa su ɗanɗana amma su ma fa ba an ce ka zalunce su bane ko eh rikicin guwan yara kawai wani ya dauko katiba a kai ya waje ganima ha ba mala ha ba ganima ta ina a baibai haka malam Umar kai wani ya fasa shagon giya kawai ya bai ma buɗe ba buge kanta ya tafashe ya ɗaga sai ga wanda zai je jihadi ne ba ogan kuma ga ga adda kuma ga ana ɗaga kalmar giya malam umar ya rikidi ne ce mai kai taba malam ya ce ya malam sai da caji ba aikin nan ka ji kai malami amma me wai malam yanzu ake mafatawa ma ya malam sai da caji ya ce to shi ƙarshe jihadin da bai ba iya ma bisa kenan ba saboda kawai sai ga ya dauko ta budurwa a kafada kafanta na yace kai gani ce wa'azi ma ba zai aiki ba nan kawai ayi karatu ayi karatu ayi karatu Allah ka taimake mu ta Allah dokin sarki ya ambaci waɗannan siffofi cewa suna kankan da kai ga bayin Allah mahama kanat akhlaquhum da yanda ko dabi'un su ya kasance dama musamman zaka zama shugaba a cikin mutane gaskiya sai kai hakuri shugaba ko a gidanka ne ko a ina ne dole sai kai hakuri dole ka dauki abin da wani ba zai iya dauka ba in ko ba haka ba to shugabanci ba zai samu ba al'umma kuma za ta lalace duk wanda kaga ya kai mutane wani wuri to hakurin da yana da yawa Allah ya taimake mu malai ce wayan bagi qabla zalika kuma ya dace gabanin duk abin da muka faɗa ɗin nan kafin ka fara aiki da wancan maganan an yasta'ina billah to ka nemi taimako ga Allah fi umurihi kulliha a cikin al'amuran mutum gaba ɗaya duk abin da zaka yi ka nemi taimakon Allah wa an yad'u wa an yad'uhu kuma mutum ya rinka roƙon Allah an yahdiyahu akan cewa Allah shiryar da kai ali ahsanil akhlaq zuwa ga mafiya kyawun dabi'u wa an yasrifa anhu sayyi'aha kuma Allah ya kauda kai gabarin dukkan wasu munanan ɗabi'u saboda da aljanna da kyawun ɗabi'u aka cika aljanna da munanan su aka cika wuta Allah kai mana tsari dalilin da yasa ko malam yace ka fara da addu'a shine kama sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam kama inda ya tabbata ga daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqul cewa Allah mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi du'a'il istifta a addu'an da yake yayin buɗe sallah ita ce addu'an da bayan kai kabbaran harma bayan kai kabbaran harama idan sallan nafila ce ko ko bayan kai iqama idan sallan farilla ce wannan shirun da zaka dan ji liman yana yi kafin ya fara karatun Fatiha ita ce addu'an da ake cewa du'a'ul istifta nau'uka ne daban-daban mala ya kawo ɗaya anan ana so ka ce kafin ka fara karanta Fatiha ana so ka ce ihdini li asanil akhlaq wannan ba farko addu'an bace ya kamata a duba farkon ta sunan muslim ihdini li asanil akhlaq ya Allah ka shiryatar da ni zuwa ga mafiya kyawun dabi'u la yahdi li ahsaniha babu wanda ya sai shiryar da ni zuwa ga waɗannan kyawun dabi'u illa an taface kai ya Allah wasrif anni sayyi'aha Allah ka kauda ni daga munanan dabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa ant babu wanda ya isa ya kauda ni daga mayagun dabi'u face kai a gaba yake cewa mene labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu wa sharru ana bika lallai kun dana Allah ya biya mun samu addu'a daya wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yurshidu man kharaja min baitihi yana yin wa'azi da shiryatarwa yana nuni zuwa ga dukkan mutumin da kharaja min baitihi ya sa kafa zai fita daga gidansa annabi sallallahu yana masa gargadi da cewa yau an ya kula ya rinka cewa ma'ana annabi sallallahu na kiran duk wanda ya sa kafa zai fito daga gida ya ce Allahumma ya Allah a'udhu bika ina neman tsarinka an abilla da in je in auka wani abu da zan bace ya zamto na bata sanadiyan wannan abu au udalla ko a ɓatar da ni Allah karkasa in jin auka ma abin da zan bace Allah karkasa in auka wa abin da zai sa a batar da ni au azilla ya Allah ina neman tsarinka daga abin da zai sa in zame daga imani domin annan sulasu ya siffanta wasu suna rayuwa wayan gari da imani kafin yamma sun fita musulunci to shine Allah yana neman tsarinka ga zamiyan kafa saboda wani tarkacen duniya ko wani abin tsoro au uzalla ko kuma ni azamar da ni in bar tafarkin shari'a au azlima ya Allah yana neman tsarinka daga ni in je in zalunci wani in yi zalunci au uzlama ko ni a zalunce ni duka biyun ba daɗi haka ne ko amma ya zama na lallai sai an yi zalunci wani ya fi sauƙi ka yi ko a yi maka to kar Allah ya sa a yi duka biyu au a jihala Allah yana neman tsarinka daga in je in yi ma wani wauta au yi jihala alayya ko ni ya auka min da aikin wauta wanda yake bai cancanta ba wannan addu'an tana da muhimmanci ga ana kasa ya ce akhrajahu Abu Dawud ko Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa hadisi na 594 wa Tirmidhi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Al-Jami' shi ma hadisi na 3427 Imam Nasa'i ma a cikin sunan ɗinsa hadisi na 5486 ƙarshe ƙarƙab wa sahahu Al-Albani Malam Nasiruddin Albani ya inganta hadisin da ke cikin wannan addu'a a Sahihul Jami' hadisi na 4709 yan uwa musulmi wa fi hadha du'a a cikin wannan addu'a da muka karanta al-mubarak mai tarin albarka in kun kalla da kyau za ku fahimci a cikin ta akwai tahsinul lil abdi kariya ga bawa an yakuna minhu jahlun ya kasance daga gare shi an samu wani abu na wauta ka nemi tsarin Allah akan wannan alal akharin a ce kayi ma wasu wauta wa an yaslima kuma akwai neman kariya daga Allah ɗaukin sarki huwa min jahlil akharin cewa Allah ya kubutar da shi daga jahilci ko wautan da wasu za su yi alaihi shi a karan kansa rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam farkonta da karshen ta zaku ta gani diganci addu'o'i ne a ciki da neman kariya farkawa daga bacci shiga ban daki fita ban daki fita gida kasuwa masallaci wannan ke nuna ashe duk musulmin da bai yawaita addu'a ganganci ya aure shi daga cikin tarkon shedan ya raba ka da addu'a in dai mutum bai yawan nacin addu'a to ko rayuwa sai ta rinjaye shi rayuwa sai ta rinjaye shi saboda ba yanda ka iya in ba Allah ya taimake ka ba saura minti bakwai suka yi saura ina ga sai ba da dama malam Nura zai kyaukace wani abu a cikin sauran minti bakwai din nan insha Allah ta'ala gobe in mun zo za mu karatu ya fi haka sauri kenan sha Allah saboda ne mun gama mukaddima mun gama komai mun samu siffa daya sai mu je mu fara tanin da zamu sanya ta cikin aiki Allah ta'ala ya datar da malam nura bismillah
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'iman shi da falalansa da kaddarawan shi ya kaddarci haduwanmu a wannan majalisi mai albarka ba don komai ba sai dai domin fara buɗe wannan dauran a yau. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana a matsayin ibada, ya kuma gafarta mana kurakuranmu kuma ya sa wani da duniya lafiya. Lallai ɗan uwa babu rayuwa mafi daɗi, mafi gardi a rayuwar ɗalibi kamar rayuwa a irin wannan wuri. saboda wuri ne wanda ke ɗauke mutum daga duniya ya kai shi zuciyar shi zuwa ga farfajiya ta tagomashi na ni'iman da ake samu a lafiya abu na farko kenan abu na biyu ina son tunatar da kanmu cewa wannan majalisi ne na ilimi majalisi ne da ake tsarawa domin daura gabatar da ilimi da matsaloli da suka shafi rayuwarmu ta duniya da kuma yadda za mu wanye da duniya lafiya mu haɗu da Allah lafiya. Shi ko irin wannan majalisi yana da laduba wanda ya kamata mu ladabtu da shi duk da alhamdulillah yanda wurin yake duk tarin jama'an da suke wurin wurin yana da tsayi yanda ya kamata amma dai dole ne mu ƙara jaddada mana kanmu cewa wurin zama mu kula da tarbiyya na zama na majalisi an gane ku wasu suka zo sukan zauna a baya ga wani ɗan wurin da za su zauna a sama ba daidai ba ne malami yana sama kana sama ya kamata kai kana ƙasa an gane ko tarbiyya na ilimi kuma da Allah mu kiyaye surutu ko tattaunawa in ba abin da ya zama labutta min ko ba saboda mu ba da cikakken nutsuwa da kuma cikakken ba da hankalinmu zuwa ga abin da ake so mu ɗauka domin wannan majalisin an assasa shi ne domin gyaran zuciya da kuma gyaran alaƙanmu domin mu zamto bayan Allah managarta wanda Allah yake so. wannan shine babban fatanmu kuma babban tagomashin da ake so kowane ɗaya daga cikinmu iya tashi a nan ya zamto ya mai da abin da ya koya cikin duniya na aiki ta yadda za mu siffantu da siffofin don mu samu tsira a duniya da lahira wannan shine abu na farko abu na biyu ko na uku shine wannan ɗan bani muka aji na fara daurorin nan suna nan a tsare wanda za su zo lokaci bayan lokaci da haka muna fatan ɗan uwa za su zauna a shirye a duk lokacin da aka yi kira to gaskiya mu amsa domin babban ni'imar mu kenan ba inda muke samun raha rahatul bal samun sanyi da sauki a cikin zukatanmu kamar ka samu kanka a majalis wato majalisi na ɗaukar ilimi da haka ina mana nasiha da mu ji tsoron Allah mu kyautata niyyarmu kuma mu yi don Allah kuma mu jajirce duk yadda za a yi kada mu rabu da zuwa abin da ya shafi majalisi na ilimi wannan kenan sa'an nan kamar yadda aka gani muka tsara wurin za a ƙara kyautata tsarin wurin zuwa gobe in dai can ya bushe wancan ajin za a buɗe wancan kofa mata su rinka shigowa ta can maza su rinka shigowa ta nan za mu sa abu a nan ya raba ya raba tsakanin da kyau an gane ku sannan idan an tashi za mu buƙaci ko dai mata su zauna har sai maza sun fita na minti uku sun watse tukunna mata su fita ko kuma su mazan su zauna har sai mata sun gama fita gaba ɗaya kafin nan sai kuma maza su tashi an gane ko fatan mu Allah ya mana jagoranci malam da yayi wannan namijin kokari ya kama na wannan tukucin domin wannan tukuci ce da tsaraba ta Saudiya dukkan mu nan mun samu tsaraba ba haka ne ko ba haka bane da haka wannan abun farin ciki ne abun godiya ne muna cewa malam hajji mabrur wa amalin maqbul Allah ya sa mu koma tare da kan insha Allah tare za mu koma hankali Allah ya mana jagoranci baki daya sa'an daga cikin abin da ya faranta mun rai batuka majalisin hadda mahaifiyar mu tana zaune uwa a gare mu barnan ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ya mana da haka dole mu gode ma Allah ko muna mata addu'a Allah ya sa ta wanye da duniya lafiya kuma muna mata addu'a Allah ya ƙara mata lafiya ba ta da lafiya amma sai da ta fito ta zauna a majalisar nan da haka wannan koyarwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a mizani kuma ya kyautata ƙarshen mu cikin wato ni'ima da karanci wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ina ga shi kenan ko insha Allah akwai sanarwa ko ce mai kammala